رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد باب قسمة الأفعال وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عن نعم باب الفعل المضارع نعم والأمر مبني على السكون مثال حذر صفقة المغبون وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل ليقم الغلام وإن أمرت من سعى ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا تقول يا زيد اغد في يوم الأحد واسع إلى الخيرات لقيت الرشد وهكذا قولك فرم من رمى فاحذر وهكذا قولك فرم من رما فاحظ على ذلك فيما استفهما والأمر من خاف خف العقاب ومن أجاد أجد الجواب وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خافي رجال العبث
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kakai kakai to wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau muna ranar rana asabar 22 ga watan rabi'in isani hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da ashirin da bakwai ga watan nuwamba watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya za mu ci gaba da darasi na hudu a cikin littafin a cikin karatun littafin muna mulhatul i'rabi wasin khatul adabi wanda al'imam alhaririyu ya rubuta rahimahullahu ta'ala dangane da matsaloli da suka shafi wato fannin nahau to muna cikin kashe-kashen al'afa'al ayyuka wanda mun yi alfa'ilul madi yau kuma za a tashi fi'ilu amrin da gare shi sai babu mai magana akan alfa'ilul mudore idan an ce in an ce fi'ilu amrin shine wato fi'ili wanda yake nuni akan neman a zo da wani abu wato ya kunshi umarni ga wanda an ka wajjaha magana zuwa gare shi lokacin da ka ce ijilis ko izhab ko ikra su to kaga kana magana ne da al-mukhatab kana magana ne da al-mukhatab so to da'iman shi fi'ilu amrin baya ketare wannan siga cewa ana magana ne da abokin magana sabanin fi'ilun madin da kuma fi'ilun mudari'un to sai al'imamu al-haririyu rahimahullahu ta'ala ya ce wal'amru fi'ili na umarni mabniyun abin ginawa ne ala sukuna bisa sukunin wato za a gina shi akan sukuni amma wannan idan ya kasance mujarradi ma'ana babu wani abu da ya shiga ƙarshensa na daga cikin huruful illa ko kuma nunu taukidi ko kuma alifu tasniya ko wawul jama'a duk wa'annan ba su zo a ƙarshensa ba a'a ya zo mujarradi to buniya ala sukun amma idan ya haɗu da harfin illa ko wawul jama'a ko zamiru tasniya ko nunu taukidi zuwa gaba za a faɗi abin da za a yi masa so to shine malam ya ce misaluhu misalin fi'ilu amrin wanda ake ginawa akan sukunun shine ka ce ihzar safqatal magbuni wato ka ji tsoron ko ka yi taka tsantsan ko ka yi hattara da ciniki na almagbuni wanda aka kwara ko abin kwara su mahallu shahid ihzar in ka duba ra'un ita ce ƙarshe sannan kuma an mata sukun saboda babu wani abu da ya zo ƙarshen fi'ilin na harfi illa ko wawul jama'a ko alifu tasniya ko kuma ah, nuna taukidi to ya zama mujarradin kenan to shine sai ka ce ihzar fi'ilu amrin mabniyun ala sukuni wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta kai mai magana eh, kai abokin magana safqata eh bi ma'ana albai'atu ciniki to safqata sai ka ce maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi alfathatu zahiratu ala akhirih li'annahu mufradun wa huwa sahihul akhiri wa huwa mudafun wa huwa mudafun al-maghbuni mudafun ilayhi majrurun wa alamatu jarrihi الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر so to a nan kaɗai ne in ya zo da irin wannan siga zai zama mabniyun ala sukun irin su izhab irin su irkab irin su udkhul irin su qum da makamantansu duka za a gina shi ne akan sukuni amma in wani abu ya sadu ƙarshensa su to babukan da za su zo nan gaba za a yi bayanin yaya za a gina shi amma dai wannan shine shine asali shine asali to shine malam ya ce a ita wannan ka'ida kuma akwai sadda za ta zo sai ta saba sai kawo wata magana wadda kuma wannan maganar akwai ta samuhi a cikinta domin ya shigar da fi'ilun mudari'un a babe wanda yake na fi'ilu amrin to shi ne ce wa in talahu alifin wa lamu in an samu alif da lamu sun biyo baya gare shi faksir to sai ka bai kasara madadin wannan sukunu madadin ka yi wannan sukunu to sai kawo misali ya ce wa ƙul liyaƙumil gulam wato ka ce yaro ya tashi to wannan a ainihin dalala ɗinsa umarni yake bayarwa amma kuma malaman nahu ba sa kira ne da fi'ilu amrin abinda suke kiransa fi'ilun mudari'un daidai yake da irin su liyun fiq zu sa'atin min sa'ati so da haka ba wannan misali malam ya kamata ya kawo ba ba ta iya kawo irin su ƙumin laila asluhu ƙum al-laila sato amma tun da mimun ta ƙarshen fi'ilu amrin ɗin an samu alif da lam to shi yasa dole a yi mata kasar a ce ƙumin laila sato kaga ƙum fi'ilu amrin ne fi'ilu amrin ne mabniyun ala sukun wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta wa kusira liltiqa'i sakinaini الليل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر سوتو إيرن وانا يكمات يكاو amma li ya ƙumil gulamu asalinsa ya ƙumo ne tun da za a yi umarni da shi a tun da za a shiga mai da jazim shine lamul amri to shi yasa sai aka shafe wannan wawun din ta ya ƙu sai aka ce li ya ƙumi li ya ƙum kenan eh to li sai su ce lamul amri mabniyun alal kasri ƙum a ya ƙum sai su ce fi'ilun mudari'un majzumun bila bil amri wa alamatu jazmihi as-sukun wa kussira liltiqa'i sakinain saboda inda al-arab ba zai yi a samu haduwar sukuni guda biyu ba ga harafi sakinun sannan mai bi mishi sakinun ba a samun wannan a larabci to in hakan ya faru to shine na farko sai su harraka shi sai su harraka shi kamar yadda al'araf ba sa fara zance da harafi wanda yake sakin sai dai mutaharrik hazihi ka'ida wal arabu la tabda'ul kalama bis sakin eh ba sa fara zance da harafi wanda yake mai sukunu sannan kuma wala taqifu alal mutaharrik kuma ba sa waƙafi a kan harafi mai wasali saboda haka waƙafinsu sai ya saba ma ibtida'insu ibtida'insu sai ya saba ma waƙafinsu saboda haka sai dai su ce ja al-gulam ba su cewa ja al-gulam ra'aitul gulam ba su cewa ra'aitul gulama marartu bil gulam ba su cewa marartu bil gulami wal arabu la taqifu ala al mutaharrik to haka suke yi wannan in ana karanta larabci su to amma su malaman nahawu saboda babe na ilmantarwa na koyarwa gyara zaman kamala saboda babe na koyarwa to shi yasa in suka zo sai su dinga ɗora wasali a ƙarshen kalmomi saboda a koya ma ɗalibi saboda a koya ma ɗalibi a nuna mai kalma kaza rufuwa aka yi mata kalma ƙarshe kalma kaza nasaba ake yi kalma kaza jarra kalma kaza jazma shi ne kawai dalili soto wannan kenan saboda haka wanda yake malami soto abin da ya fi sai shi bi ƙa'ida sai shi bi ka'ida in ba koyarwa yake yi ba in zai fara zance ya fara da mutaharrik in zai yi waƙafi sai ya yi waƙafi a kan asakin ma'ana ya ɗaure shi ko da yana da wasali ɗaure shi zai yi so to amma in karantarwa yake yi to abin da ya fi saboda a yi tadribin ɗalibai ja al-gulamu ra'aitul gulama marartu bil gulabi saboda a koya masa amma an ga zo dai an kai bugu guda ba aile irabi ba ja al-gulam ra'aitul gulam marartu bil gulam to me zai fahimta me zai fahimta a gani sai rikici sai rikici to shi yasa waɗanda ba su san na hawa ba sai ka gani suna jan larabci sai su yi ta ɗaure ƙarshe saboda ba su san mi a hukuncin ƙarshen kalma ba sai sun ka ƙirƙiro wata ƙa'ida wai sakin taslam sakin taslam kai ta ɗauri kai ta sukunin sai ka kubuta baka mai da majaruri mansubi bale a ce kayi kuskure baka mai da marfu'i mansubi bale a ce kayi kuskure ka daure kalmar kashi kenan to haka wasu ke yi to wannan kenan eh nami duk bayanan da an kai ina hankalin ka ya ce malam a to sai malam ya ce faksir wa kul liyaqumil gulam malam ya ce faksir sai kai kasara eh wa kul ka faɗa liyaqumil gulam to wannan ha za ta samu ya ce ta samu shi ne an ɗan abin nan sakaci kaɗan amma ba shi ya kamata a kawo tunda ana magana ne akan fa'ilu amrin fa'ilun madari'un ba a kira ne fa'ilu amrin wannan shi ne ka'ida mashhuriya a wurin nuhat amma an samu kaɗan daga cikinsu suka ce idan an sama fi'ili mudari'i lamul amri lamul amri to a kira shi da fi'ilul amri to haza ta samu haza ta samu saboda li in ka ce li ya ƙum wannan sukunin ba umarni ya kawo shi ba abin da ya kawo shi wannan lamun lamun ta kawo shi so to algulamu sai ka ce fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر wanda da da fi'ilu amrin ne so to za ka ga fa'ilin a ƙaddara shi za a yi shi ya fi ba sai an bayyana ba in babu wata ƙarina ta balaga to sai ya ce wa in amarta min sa'a wa min gada to can ya gama magana akan fi'ilul amri mujarradi to nan sai ka samu fi'ili amma kuma fi'ilin yana da harfi illa kuma kana son ka yi umarni da shi to ya za ka yi to shi ne ce wa in amarta in za ka yi umarni min sa'a ai min fi'ili sa'a akwai kaddara mudafun a ciki saboda min ba ta shiga ga af'al to shi yasa labudda min takadiri fi'ilin ai min fi'ili sa'a in za ka yi umarni daga fi'ilin sa'a kaga sa'a yana da alif ƙarshe yana da alif ƙarshe wa min gada ko kuma daga fi'ilin gada ai wa min fi'ili gada kaga gada yana da shi ma harfu illa so sai zan kana son kai umarni sa'a ya yi tafiya ko ya yi gaggawa gada ya waye gari to sai kai zan kana son ka ce yi tafiya yi samako to me za ka yi sai baka ka'ida ya ce fa'asqitil harfal akhira shi harfin na illa na ƙarshe sai ka cire shi sai ka sai ka cire shi abada kuma har abada duk sanda za ka yi umarni da fi'ili kuma mu'tallul akhiri ne to shafi harfin ƙarshe ake yi taqulu sai ka ce ya zai dugudu ya kai zaidu ka yi samako a gani an shafe alif ugudu ya zai ya sama ko ya kai zaidu a ga asuluhu gada hmm? to ya sai ka ce mi harfin nida'i mabniyun ala sukun zaidu aha munada aha mabniyun ala ma yurfa'u bihi sai ka ce ugudu fa'ilu amrin fa'ilu am, eh, amrin aha mabniyun mabniyun alami eh mabniyun alama za eh alahasu to ina wa yayi Hmm? To ya yake? Hmm. A kawai gyara ɗaya za ka yi ba sai ka wani maimaita ba tunda ba a ce ya mabni wa ala hasfi harfil illa ya za a ce to. A? so kaga sai ka kawo gyara ko ugudu fi'lu amrin mabniyun ala hasfi harfi illati ala akhirih wa dhammatu dalilun alaiha fi yawmil ahad a cikin yinin lahadi fi harfu jarrin mabniyun ala sukuni yaumi ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر وهو مضاف الأحد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر وسكن لضرورة الوزن ووسع وسع إلى الخيرات أي قاواز وسامع الخير وأصلنسا سعى من سعاني daga fi'ilin sa'ani madin ya yi gaggawa to da za ka yi umarni sai ka ce is'a is'a kakka ce is'a is'a sai ka ce fi'ilu amrin mabniyun ala hasfi harfi illati ala akhirihi wal fatahatu dalilun alaiha hmm? to wannan shine ake son ka gane kowannen su dai wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta da shi ugudu da shi is'a ila alkhairati zuwa ga alkhairai ila harfu jarrin mabniyun ala sukuni wa alamatu jarrihi ila harfu jarrin mabniyun ala sukuni الخيرات اسم مجرور اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه هم؟ هم؟ ملحق بجمع المؤنث السالم ملحقين لقيت الرشد إيه za a haɗa ka da shirya za a haɗa ka da shirya kuma yana iya zama babin addu'a ma'ana Allah ya sa a haɗa ka da shirya ya lirabin lukita yake ya lirabin sa ya lirabin sa luƙitar rushud ko luƙitar rashad kamar yadda ya rubuta yan ce an rashadu shirya ko an rushud shirya so an rashad din ya fi saboda ma wazani luƙitar rashad in an ce luƙitar rushud to baitin zai kalle bele rabin lukita na'am na'am hmm to ina sukuni yake na'am hmm shi ke nan ɗaya miya ala sukuni alaliya eh to ya unwa Hmm? Ya uha. ya za ka yi da yawon baka faɗi mahallinta ba. Luƙitar Rashad, luƙi shi za ka fara la'irabi sannan ka yi la'irabin ta. To, luƙi. Hmm? a yi shiru in ka gane la'irabin laƙitu to za ka iya gane la'irabin laƙita laƙitu a gabin laƙiya eh laƙiya to sai aka sa mai domin fa'il sai aka ce laƙitu to kaifa ya kunu ya rabu da za a ce asalinsa luƙiya ko luƙiya eh, ala sigati taksir ma'ana za a- Allah ya sa a yawaita haɗa ka da shari'a eh ala sigati fa'al abin nan kai fa'ala mm. mhm. luƙi eh? luƙi to laƙituha me lirabinsa hmm? na'am fi'ilun madin na'am mabniyun ala madha ba dariya za a yi ba kama jiki za a yi mabniyun ala maza na'am fi'ilun ka kama jiki fi'ilun madin ba fi'e ba fi'ilun malin ba a fi'ilun fi' fi'ilun madin aha mabniyun ala maza hmm طه وأين السكون وأين علامة السكون ها ها نعم مهم. na'am sai an bada asamin kenan ko eh lukita fa jama'a wanda ya kasa lairabin lukita ka ya samu matsala eh Eh. wani harabi an ga shahi a ai ba kai za ka tambaya ka bari ya yi bayani da kanshi da'awa ya yi saboda haka a bar shekara da'awarsa ba sai na'am wani harafi an ka shafi a? a? to ya zai kasance kenan luƙi mai lairabin luƙi hmm? sannan a yi lairabin ta sannan ya yi lirabin rashad rashad daga laƙiya ne Eh, sai a ce laƙitu to sai aka ce luƙita ko laƙita na'am eh? Na'am. Ka dai ba da kai. Kana hukunci akan wani kan gaza kawa hukunci. Inda baka san abin da wani ka tunani ba, baka cewa baka aron bakin mu jama'a. A koyo shi wa inna ma tashhadu ala nafsika. Yawwa. Hadha huwa al-adab. Na'am. Mudari'un kuma? lukita na'am kai ka so ka motsa kuma ka, ka, ka dan zami eh fi'lun madin na'am نعم نعم منع من ظهورها نعم ما منعه من من الظهور eh a ina ruwanka eh kamar shi mu hawa da sama na to in ka ce la la la ma huwa dalil ma daliluka eh sai ka kawo dalili tunda ya faɗa ka ce ba haka nan na ba ko ba haka ba malam ka tambayi dalili sai ya baka dalili eh eh eh a dalili an gace ka faɗa tunda shi kai mana amin zuhuri ya kace a ta'azzur kace ko sai ce a to me dalili da cewa a sai ka faɗi wanda a daidai kuma ka ce ga dalili a zama nuridu hmm? wasu an ba da asami zuwa gobe kowa ya bincika Mm. ka je ka yi nazari ka yi nazari akalla na awa biyu zuwa uku za ka gano watakila kaza ne watakila kaza ne watakila kaza ne har ka dace da sawa ba haka ake wa karatu matsala guda wani sai ya kwana uku a kanta amma mu yanzu saboda lalace wani da ɗaya da zaran ɗaya shaƙi iska ya gabe gane ba sai ya ce ɗaya shi ke ba haka ake wa karatu Mm? muhawala ake yi so zuwa gobe kowa ya gano hakikanin la'irabin lukitar rashad sai a zo da shi eh zuwa gobe kwana guda ai ya isa ko ko ya yawa eh to kuma bai yi kaɗan ba tunda ba ba wani baiti na ko abun gaba jimla guda ta ko ba gaba jimla ta ma mu'tara ba ba ta cikin siyakin abin da muke magana kansa tunda muna magana ne kan babu babu al'amr babu fi'il al'amr saboda haka jimla ce mu'tara ba saboda addu'a yake yi bayan ya baka misali was'a ila alkhairati shine misali wanda ya dace da babi amma luqitar rashad jimla ce mu'tara ba wa haka za ƙauluka firmimin rama haka zancenka yake ga fi'ilin rama sai ka ce irmi irmi ka yi jifa rama ya yi jifa irmi sai ka ce fi'ilu amrin aha mabniyun ala hasfi harfil illati ala akhirihi wal kasratu dalilun alaiha وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت sai ce fahazu ala zalika ka yi kiyasin sauran misalai ala zalika akan dan wannan misalin da na kawo maka fi mastabhama ga duk wani abu da ya rikitar da kai to ai an baka misali ko an baka misalin sa'a gada ko an baka misalin rama to waɗannan guda uku fahazu ka kwatanta su ka yi ƙiyasin su da sauran misalai fi masabha ma ga abin da ya rikitar da kai ya za ka yi kai umarni da shi to sai ka duba in ya yi daidai da wannan bai ma'ana mu'tallul akhiri ne ko bilwawi ko bilya'i ko bimi ko bil alifi ko bilya ko bil alifi ko bilya suke zuwa wannan babi alif ko ya'un to sai ka kwatanta su da irin wannan sai ka shafi harafin kamar da sai ka ce mi udu'u a gani a gaba cikin abin da ya kawo eh to shine yake bayani akai to sai ce wal amru shi umurni min khafa daga fi'ilin khafa khafa ya ji tsoro ko ya khafu yana jin tsoro aga fi'ilun ne madin ya khafu fi'ilun mudari'un to sai zan kana son kai umarni da shi sai ka ce khaf shi kenan khaf eh sai ka ce khaf bi ma'ana khafil iqaba ka ji tsoron uquba ka ji tsoron yawwa ka ji tsoron azaba kaga an shafe kamar ya kafu ko ko ya kulu ko ya bi'u to sai ka cire wayannan huruful illa din da ke cikin af'al in za ka yi umarni fata kulu na kafa sai ka ce khaf na kala sai ka ce kul na ba'a sai ka ce bi jada sai ka ce ajit to shine ake magana hmm? yawwa khaf sai ka ce fi'lu amrin mabniyun ala sukuni wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban takadiruhu anta eh وكسر لالتقاء الساكنين الإقابة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر ومن أجاد هكذا أجاد يا كيوتتا تسيزن كاغا akwai harfi illa kamin na ƙarshe shi wannan ba irin wancan ba ne shi wancan harfi illa shine ƙarshe wanga kuma harfi illa ma qabla al-akhiri ma qabla al-akhiri harafin illa yazo kamin shi sai wani harafi ya biyo baya kaga kha akwai alif sannan fa fa ita ce karshe kaga ba irin sa bane to irin wannan in zaka yi umarni duk fi'ilin da yazo da wannan siga wannan harfi illa din sai ka goge shi sai ka ce khaf khafa khaf hmm? nama nam shikenan ka ka huta to shi ne to shi ne ya ce ajidil jawaba ka kyautata ba da amsa ajid sai ka ce fi'ilu amrin mabniyun ala sukuni wa kussira liltiqa sakinain wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta wa kussira liltiqa sakinain al jawaba مفعول به منصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر تونن يا جماعة wannan babi sai ce wa in yakun amruka lil muannasi in kuma umarnin da zaka ba mace ce zaka bayar zaka baiwa umarni ba namiji ba mace kake son ka ba umarni to faƙul sai ka ce laha gare ta hafi ba haf za ka ce ba wannan haf na namiji ne ƙala sai ka ce ƙuli ba ƙuli za ka ce ba to shi ne ajada sai ka ce ajidi ba cewa za ka yi ajid ba tunda mace ta ba ba bi'i za ka ce ba bi'i to shi ne ya ce hafi rijalal abasi ki ji tsoron wato mutanen banza mutanen da ba su shigaltu da komai ba sai wasannin banza ki ji tsoronsu ki hulɗa da su to hafi mele ya rabinsa مضارع كما نعم ايه نعم نعم فعل
لاتصاله بياء المخاطبة نعم وياء المخاطبة ضمير بارز a'a a duba da kyau khafi mhm mele irabin khafi mhm shi ba a shafi harfin illa tunda mace ta barin shake udu'u sai ka ce udu'i udu'i sai ka bar harfin illa Mhm. Na'am.
فعل مضارع Na'am. Mutari'un.
أمر Mhm.
آه، فعل أمر Mhm.
مبني Mhm.
على حذف النون Mhm.
على آخره Mhm.
ka kama hanya kama jiki مبني على حذف النون على آخره nan masababu limaza limaza
لأنه فعل hmm? limaza
أنك وجه منه eh ai ba ka ce an goge kaza sai ka faɗi من أفعال الخمسة to mhm
وياء المتكلم nan وياء المتخاطب وياء المخاطبة mm
ضمير mm damirun me nan to kama jiki to ina wani wani ya taimaka mu wani ya taimaka mishi hmm?
خافي فعل أمر مبني على حذف نون الرفع على آخره لأنه من الأمثال الخمسة التي ترفع بثبوت النون على آخرها وتنصب وتجزم بحذفها هم؟ وياء المخاطبة ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل رجال رجال مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه لأنه جمع التكسير لأنه جمع التكسير وهو مضاف العبث مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر وهو صحيح الآخر to shine ƙarshen babu fi'ilul amri saboda haka duk an yi li'irabin wa'anda ma ya kawo misalansu mun ba da jumla kwaya ɗin muka ce a yi li'irabin ta zuwa gobe luƙitar rashad eh kowa ya yi li'irabin ta kai muhawala aƙalla ko ta awa uku zuwa biyar in allah yadda za ka gano Mm. amma dai kai muhawala minti biyu minti uku a to wannan ba ba ilimi kake nema ba ba ilimi kake wa bauta ba kana bauta ma kawai jikinka ne kana son ka huta ba ka son ka wahala eh ba haka magabata ke yi ba magabata za su zauna saboda matsala wani sai ya kwana uku akan matsala ɗaya kuma haka haka haka zai ta yi ya hada da addu'a har Allah shi mai taufiki a mu yanzu ba haka muke ba da an tambaye shi ya lalaba gaba ansa sai ce ɗaya bai babu shi wai bai iya komai eh ya zamo sakinun shi bai- bai bai- bai ta harruki ai wasa kwakwalwa ake yi eh haka ake yi to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh